أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبررون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna uku ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara 444 wanda ya daidai da 25 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura ta suratul baqara wanda muna kan bayani akan ayoyi da Allah subhanahu wata'ala yake ma banu Isra'ila wa'azi da su yake jan hankalinsu aya ta 40 41 zuwa abin da ya biyo baya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci Allah madaukakin sarki ya sanya alkhairi da albarka a rayuwarmu Allah ya ba mu ikon faɗin daidai da fahimtar daidai da kuma aiki daidai na'am malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون Allah tabaraka wa ta'ala cikin bayanin da yake yi game da banu Isra'ila kamar yadda ajiya muka ce yau in Allah ya kai mu kafin mu daura zamu bi bayani akan menene bambancin wa ya farhabun da ta zo a ƙarshen aya ta 40 da kuma wa ya fattakun da ta zo a ƙarshen aya ta 41 mun yi bayani cewa duka da wato wa iya ya farhabun wa iya ya fattakun duk suna bayani ne akan ku ji tsoron Allah shi kadai Allah yana cewa ni kadai ku ji tsorona to sai dai malamai sun ce a akwai bambanci tsakaninsu wasu malamai suka ce ma'anan kalmar wa iya ya fattakun wato da kuma wa iya ya farhabun arrahabatu ita ake fara kaddamarwa kafin attaqwa shi yasa ko a jerin ayoyin ma Allah ya rufe ta 40 da cewa wa iyaya farhabun ta 41 ya rufe da cewa wa iyaya fattaqun sai fara kawo farhabun kafin ya kawo fattaqun sai suka ce to farhabun shi ake fara gabatarwa kafin a gabatar da fattaqun ana fara gabatar da arrahabatu kafin a gabatar da attaqwa to menene arrahaba menene kuma attaqawa to malamai suka ce arrahabatu shine wato cewa da Allah ya wa iyaya farhabun ni kadai ku ji tsoro na to arrahaba shine alkhawf din shine jin tsoron shine tsoron Allah din jin cewa girman Allah yana ratsa zuciyarka arrahabatu mutum ya zama duk sanda aka tuna ubangijinsa aka faɗi azabar Allah aka faɗi tanadin da Allah ya wanda suka saba masa da ji ya firgita ya razana to wannan yayi arrahabatu kenan yana tsoron wuta yayi arrahabatu kenan to attaqawa kuma attaqawa malamai dama sun faɗa shine mutum ya sanya shamaki tsakaninsa da abin da yake tsoro to kaga in an ce arrahabatu mutum ya razana ya tsorata to tsoron me ya ji tsoron azaban Allah da haka to attakawa shine kuma yaya zai yi ya sanya katangan karfe tsakaninsa da azaban Allah shine sai aka ce dama ma'anan attakawa shine an taj'ala bainaka wa baina ma takhafu min azabillahi wa ghadabihi wa sukhtihi wiqayatan taqiqa min shine ka sanya tsakaninka da abin da kake tsoro na azabar Allah da kuma fushin Allah ka sanya shamaki katangan karfe tsakaninka da azabar Allah shine ka zage dantse kai aiki daga kenan kaga in mutum ya ce yana tsoron Allah to sai a ce to mu ga alamun da za su nuna kana tsoron Allah kula da sallah akan lokaci kula da azumi kula da iyayenka kula da iyalanka kula da haƙoƙin haƙƙin haƙoƙin makwabtaka karka ci riba karka ci haramun karka yi sata karka yi ha'inci karka zama makadaci karka yi zina karka sha giya karka yi kisan kai karka yi ruwa duk wannan sai a lissafa maka wayannan su ne alamun cewa kana tsoron Allah kuma kana shirin sanya shamaki ko katangar karfe tsakaninka da azabar Allah don haka na'am to saboda haka sai ya zama cewa wannan ayar da aka fara gabatarwa ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahadi Allah yana jan hankalin banu Isra'ila game da cika alkawari to sai sai malamai suka ce to a wannan ayar Allah subhanahu wata'ala yana jan hankalinsu ne yana tsoratar da su cewa kar su zama masu saba alkawari kaga kenan kamar yadda na faɗa wa iyaya farhabun shine tsoratarwa din shine tsoro din shine Allah yake bayani ka annaba yace innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban suna kiran mu wato suna gaggawan aikin alkhairi sannan suna roƙonmu suna masu kwaɗayi suna kuma tsoron azabar Allah to kaga kenan a kamar ana ana tsoratar da banu isra'il ne kar ku zama masu saba alkawari sannan wannan aya ta biyu wa iyaya fattaqun ita kuma wato tana musu umarni ne cewa su yi imani da alkur'anin da Allah ya saukarwa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda wato ya zama cewa alkur'anin nan yana umultansu waɗannan ayoyin da ke cikin alkur'anin nan yana umultansu da cewa su jingine duk wata shari'a da suke da ita su koma su bi shari'an da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo da ita da haka wannan sai zama munasaban shine ana jan hankalin su cewa su zama masu tsoron Allah su zama masu takawa to shi yasa sai Allah ya ce wa iyaya fattaqun ku ji tsoro na ni kadai to wasu daga cikin malamai sai suka ce wa iyaya fattaqun wa iyaya farhabun da wa iyaya fattaqun ai irhabuni yani khafu minni irhabun shine ku tsorace ni ku ji tsoro na ittaqun fiha alhazar shi kuma ittaqun shine ana cewa ku kiyaye ni ku kiyaye dokoki na to me bambancin su shine wasu malamai kamar yadda na kawo wancan wannan kuma wasu malamai suka ce wa iyaya farhabun na farko ammatun lil jami'i ammatun lil jami'i in an ce wa iyaya farhabun to ya shafi kowa da kowa jami'ul mukhatibina kulluhum yahtajuna lil khawfi lil khawfi min Allah ta'ala dukkanin waɗanda Allah ake magana da su jami'ul mukhatabin dukansu suna da buƙatuwa zuwa ga jin tsoron Allah saboda kai an ce wa iyaya farhabun to ana magana ne akan dukkanin mutane gaba daya kenan ayan farko da aka kawo ya bani isra'ila to ta shafi gaba ɗaya bani isra'ila ɗin dukansu ba tare da keɓancewa ba sannan sai malamai suka ce amma taƙawa amma ita taƙawa falil a'immati wal ulama taƙawa ana magana ne game da jagorori da kuma malamai da aka shi yasa Allah subhanahu wata'ala da ya zo magana akan a farkon wannan ayan sai ce ya bani isra'ila sai ya kira su gaba daya amma da ya zo magana da ya ce wa iya ya fattakun sai ya ce mai wala tashtaru bi ayati samanin kalila wa iya ya fattakun kar ku musanya ayoyina da farashi kaga duk wanda ka ji Allah ya ce kar ka cako da ayoyina ai yana da ilimi ba jahili bane shi to ashe kenan kaga wannan ta biyun tana magana ne da malamai da kuma shugabanni jagorori waɗanda sun san Allah kuma sun karanta to sai Allah yake ce kar ku musanya ayoyi na ku karɓi wani farashi ɗan kaɗan wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattakun da haka wasu malamai suka ce wancan wa iyaya farhabun yana magana ne akan kowa da kowa wa iyaya fattakun kuma yana magana ne akan wato ainihin malamai ta haka farhabun yana da umumi fattaqun kuma yana da khususi to shi yasa wasu malamai suka ce to ai wannan ayan da Allah ya ce kar ku musanya ayoyina da wasu farashi dan kadan ai aljahimul aljahilu la ya'lamu kaifa yashtari jahili ai bai shi jahili bai ma san fassaran ayan ba ballantana ya cakuda ta kaga shi duk wanda ya cakuda ayan bayan ya san ayoyin ne kafin yake kafin yake cakuda su al'alimu huwa alladhi yashtari alladhi indahu ilmun shine wanda yake da ilimi tattare da shi wai mutumin da yake da ilimi tattare da shi don haka a wannan shine bayanin da ya kamata mu kara akan abin da muka yi a ajiya bambancin da ke tsakanin wa ya fattakun da kuma wa ya farhabun wallahu alam Allah shine mafi sani Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to don haka wayannan ayoyin Allah sai ci gaba da jan hankalin banu Isra'ila sannan kuma kamar yadda na faɗa a jiya da Allah ya ce kar ku musanya ayoyina da wani farashi ɗan kaɗan ba wai ana nufin in an ba da farashi kaɗan ba ne a ko in an ba da farashi mai yawa ya halatta a abin nufi shine duk abin da za a ba mutum a duniya ya canza ayoyin Allah ko ya musanya su ko ya canza musu ma'ana to san cewa abin ɗan kaɗan ne shi Allah duniyar ma gaba ɗaya a wajensa ‘yar kaɗan ce ita duniyar gaba ɗaya a wajen Allah ita ɗin ‘yar kaɗan ce shi yasa Allah ya ce kul mata'ud dunya qalilun قل wal akhiratu متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون تظلمون.
ولا تظلمون فتيلا Allah ya ce kul mata'ud dunya qalil ka ce musu wato jin daɗin duniya ɗan kaɗan ne duniyar gaba ɗayanta kaɗan ce ita amma wal akhiratu khairul liman ittaqa lahira ita ce mafi wanzuwa ita ce mafi alkhairi ga wanda ya ji tsoron Allah kun ga kamar yana fassara wancan ayan da ya ce wa iyaya fattaqu ku ji tsorona wala tuzlamuna fatila sannan kuma ba za a zalunce ku ba daidai da igiyar nan da ke cikin kwallon dabino Allah ba zai zalunce ku ba saboda kaga ashe duniya gaba daya duniya gaba daya in ka kwatanta rayuwar duniya da ta lahira za ka samu zaga in duniya aka baka kaf duk shirme ne saboda ma inda kum yanfat wa ma inda Allah baq abinda ke gare ku na duniya zai kare zai gushe na wajen Allah kuma baya karewa baya gushewa Allah ka bamu daga wajenka da haka Allah ta'ala ya ce wa iyaya fattakun aya ta gaba sai ya ce wala a karanta Na'am. Allah ya ce wala talbisul haqqa bil batil. Kar ku musanya ƙarya da gaskiya, kar ku musanya gaskiya da ƙarya. Wa taktumul haqqa kuma ku ko- ku boye gaskiya wa antum ta'lamuna bayan kuna sani. To anan ayar malamai sai suka ce wala talbisul haqqa da Allah subhanahu wata'ala ya ce wala talbisul haqqa bil batili kar ku wato ainihin musanya gaskiya da ƙarya kar ku cakuɗa gaskiya da ƙarya wa taktumul haqqa kuma ku ɓoye gaskiya wa antum ta'lamun a halin kuna sane cewa gaskiya ce amma ku ɓoye ta to sai malamai suka ce wala talbisu ainihi an samo ta ne daga talbisu daga kalmomi guda biyu na larabci wanda duka tarkibin su daya amma za mu ji cewa abin da yake bambanta su kadai shine wasali na farko shine allabasu allabas kaga wala talbisu allabasu duk kalmomin harufan da ke cikin kalmomin ɗaya ne tarkibin su ɗaya ne allabasu shine wato a ma'anansa shine alkhaladu shine cakudawa shine allabasu cakuda abu shine idan idan aka ce labastu alaihi al'amra shine ai ma ma- wato wato khalaqtu shine kamar ka ce labastu alaihi al'amra na cakuɗa lam- lamarin gare shi ya kasa gane me gaskiya me ƙarya a ciki na cakuɗa masa shi ya kasa fahimtar wanne ne gaskiya a ciki wanne ne kuma ba gaskiya ba a ciki ai khalaqtu haqqahu bi batilihi ma'ana shine na cakuda gaskiya da ƙarya al'amarin na dauko ƙarya da gaskiya na hada su waje daya na cakuda su wa wadihahu bi mushkalihi na dauko abin da yake a fili a ciki na hada da wanda yake da dungudungu na cakuda su kaga wanda yake a filin ba za a gane shi ba saboda an hada shi da wanda yake da dungudungu a cikinsa wanda ba za a fahimce shi ba to don haka shine sai suka ce to wannan kalman ko dai zama allabasu shine wala talbisu in an dauke shi a bisa tarkibin allabasu shine kar ku cakuɗa gaskiya da ƙarya ya zama ga gaskiya nan ku ɗauko ta ku haɗa ta da ƙarya don a kasa gane wace ce gaskiya wace ce ƙarya don a kasa gane ta ko kuma ya zama daga kalmar allibasu allibas wancan na ce allabas wannan kuma allibas lamun ɗin wancan fataha ce wannan kuma kasra ce bi kasrin lam daga fi'ilin labisa shine sanya tufafi kenan labisa daga kalman allibas labisa mutum ya sanya ya sanya tufafi kenan to shine a to anan kaga abin da zamu dauka shine wancan na farkon shine cakudawa wala talbisul haqqa bil batil ai wala takhlitul haqqa bil batil kar ku cakuda ku hada gaskiya da ƙarya don a kasa gane wacce ce gaskiya wacce ce ƙarya a kasa gane su kar ku yi haka inji Allah subhanahu wata'ala Abdullahi bin Abbasin Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda a gare su yace ma'anar wala talbisul haqqa bil batil ay la takhlidul haqqa bil batil kar ku cakuda gaskiya da ƙarya wa addun nasihata li ibadillah sannan ku yi nasiha ma bayin Allah min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama daga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kaga wannan zai fito mana da ma'anar da na kawo a baya cewa wa iya ya fattaqun saboda shine a ƙarshe in kai atafin wannan ayar da da ita wancan aya din zaka ga ai ana magana ne da malamai masu ilimi kar ku cakuɗa ƙarya da gaskiya ga ƙarya nan ku cakuɗa ta da gaskiya ku ɓoye gaskiya bayan kun sani imamu katada yake cewa ma'anan wala talbisul haqqa bil batil ay la talbisul yahudiyyata wan nasraniyyata bil islam kar ku cakuda yahudanci da kiristanci ko nasaranci da musulunci musulunci daban kiristanci daban nasaranci daban za ka fahimci wannan da Allah yake bayani game da annabi Ibrahim da ya ce ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين الله تبارك وتعالى يتي ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا النبي إبراهيم bai kasance ba yahudi ba bai kasance ba nasare ba shi ba ba yahudi ba ne ba kuma ba nasare ba ne walakin kana hanifan muslima sai dai annabi ibrahim ya kasance wato tsayayye ne wanda ya doge akan tauhidi kuma musulmi ne shi kaga Allah sai ce baba yahude bane shi baba nasari bane shi menene shi musulmi ne kaga kenan ashe da musulunci da yahudanci da nasaran da nasaranci abubuwa ne daban-daban sai imamu qatada yake cewa inna dinallah al-islam saboda addinin Allah addinin da Allah ya yarda da shi shine musulunci duk wani addinin da ba musulunci ba to Allah bai yarda da shi ba saboda Allah ya ce inna dina inda Allahil islam addini a wajen Allah shine musulunci a wata ayin ya ce wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi wata hanya ya riki wata hanya don ya bauta ma Allah da ita amma ba musulunci ba to faufau Allah ba zai karba daga gare shi ba kuma ranar tashin kiyama zai tashi cikin waɗanda suka yi kasara Allah ya kiyaye walyahudiyyatu wan nasraniyya bid'a yahudanci da nasaranci su ko bid'a ce idan an ce bid'a shine kirkirarrun al'amura kenan mutum ne ya kirkira abu sai a ce ibtada'atahu ai mutum ya kirkire shi kenan laysat min Allah ba daga wajen Allah bane wannan addinin da suke bi ba daga wajen Allah bane da haka shine sai malamai suka ce to wala talbisul haqqa bil batil imamu qatada ya ce to shine kar ku wato musanya nasarananci da kuma wato musulunci da a yahudanci wala talbisul haqqa bil batil wasu malamai suka ce abin nufi shine kar ku cakuɗa bautan Allah da bautan wasu saboda Allah shine alhaqqu duk wani wanda ake bauta masa ba Allah ba kuma batil ne shirme ne saboda Allah cewa yi zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aziz huwa al-aliy al-kabir wa anna Allah huwa al-aliy al-kabir Allah subhanahu wa ta'ala yace zalika bi anna Allah huwa al-haq Allah ya ce Allah shi ne gaskiya kaga wala talbisul haqqa Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil duk wani abin da ake bauta musu koma bayan Allah sune shirme sune ƙarya wala talbisul haqqa bil batil Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil sai aka ce la talbisul haqqa bil batil ay la talbisu ibadatal haqqi ma ibadatal ma ibadatil batil kar ku cakuda bautan Allah bautan Allah wanda shine abun bauta na gaskiya da kuma bautan wasu waɗanda ba Allah ba waɗanda ƙarya ne su shirme ne ba su dace a bauta musu ba wala talbisul haqqa bil batil kar ku cakuda wato ainihin ƙarya da gaskiya ku hada su ya zama an kasa gane wanne ne gaskiya an kasa gane wanne ne ƙarya Allah subhanahu wataala yake jin hankalin bani Isra'ila yace kar su yi haka kar su cakuɗa ƙarya da gaskiya wa taktumul haqqa kar ku ɓoye gaskiya wa antum ta'lamun a halin kuna sani وتكتم الحق وأنتم تعلمون na'am to saboda haka a Allah subhanahu wata'ala ya ce wa taktumul haqqa taktumul haqq kar ku boye gaskiya menene gaskiya din alhaq inda Allah ya ce kar a boye shi menene wannan Abdullahi ibn Abbas Allah ya kare yadda a gare su shi da mahaifinsa yace la taktumul haqqa ai la taktumu ma indakum min al-ma'rifati bi rasulihi wa bima ja'a bihi kar ku boye abin da yake tare da ku abin da kun sani na wato aiko manzona da nayi sallallahu alaihi wa sallama da kuma abin da yazo da shi ai kun san cewa annabi gaskiya ne kun san cewa qur'ani gaskiya ne to kar ku boye gaskiya kar ku boye gaskiya wa antum tajidunahu maktuban indakum fima ta'lamuna min al-kutubi allati bi aydikum bayan kuna sane kuna sane cewa sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam da alqur'ani yana nan a rubuce a cikin littafan da suke tare da ku littafan da suke tare da ku din kun san cewa annabi gaskiya ne kun san cewa alqur'ani gaskiya ne shi yace wala taktumul wa taktumul haqq to wannan wa taktumul haqq shine hanin da Allah ya musu a nan farkon suratul baqara amma ba su ji ba har Allah ya bayani a can gaba a cikin suratul baqara din yace allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum atainahumul kitaba ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون
وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الله سبحانه وتعالى يكتوى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الله مدوكين سلكي كتوى ودن دمك باسو للتابي sun san annabi ciki da waje kamar yadda suka san 'ya'yan cikinsu amma sai ce wa inna fariqan minhu sai dai wasu daga cikinsu la yaktumun alhaq suna ɓoye gaskiya wa inna fariqan minhum la yaktumun alhaq wa hum ya'lamu suna ɓoye gaskiya bayan su sani kaga halin da Allah ya yi wa taktumul haqq wa antum ta'lamun sai ce la yaktumun alhaq wa hum ya'lamu kar ku ɓoye gaskiya bayan kun sani sai ce suna ɓoyewa bayan sun sani kaga ashe ba su bi umarnin da Allah ya musu ba ba su hannu daga hannun da Allah subhanahu ta'ala ya musu ba Allah ya ce alhaqqu min rabbik wannan manzancin da Allah ya baka alqur'anin nan sunna da Allah ya saukar maka da ita gaskiya ce daga wajen ubangijinka fala takunanna min almumtarin kar ka zama cikin waɗanda suke da shakku game da wato ainihin abin da Allah subhanahu ta'ala ya saukar maka imamu mujahid da imamu suddi da imamu qatada suke cewa wa tattumul haqqa ay ya'ni muhammadan sallallahu alaihi wasallama ku fito ku gaya ma mutane gaskiya cewa annabi muhammadu manzon Allah ne kar ku boye kar ku boye gaskiya ku tabbatar kun faɗa ma mutane cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah ne abdullahi ibn abbasin a wata magana sai yake cewa ya'ni kitmanahum amrun nabi sallallahu alaihi wa sallama hum ya'rifunahu ana jin hankalinsu ne akan ɓoye gaskiya game da sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallama da suke yi bayan kuma sun san shi din annabi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to Allah bayan ya ce wa taktumul haqa sai ya ce wa antum ta'lamu bayan kun sani to malamai sai suka ce wannan jumla ce haliya jumla ce da ake bayani game da yanayi shine in an ce alhal kamar misali a wannan wawun din ana kiranta da wawul hal a cikin wayannan ayoyin mun ga akwai wawul adaf ita ce wawul adaf ana amfani da ita ne don a hada wannan kalmar da wannan ko a hada wannan bangaren jumlan da wannan kamar misali in nace ra'aitu muhammadan wa ahmad kaga wannan wadin shine alkamar a Hausa a ce da kuma naga muhammad da ahmad na ga Muhammad da Ahmad shine ya ce an samu wawul abaf kenan to wannan wawul hal shine wa antum ta'lamun a halin kuna sani in ce ra'aitu Muhammadan wa huwa yaqra'ul qur'an naga muhammadu a halin yana karanta qur'ani kaga ko a Hausa ma aka ce a hali a larabci sai aka ce wawul hal kaga ma'anar ta fito ai da haka Allah ya ce wa antum ta'lamun a halin kun san cewa gaskiya ce kuma ku je ku boye ta bayan kun san cewa gaskiya ce da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Sheikh Uthaymeen Allah ya masa rahama yake cewa da Allah ya ce wala talbisul haqqa bil batil ay la tamzaju bainahuma hatta yashtabiha al haqq wal batil ma'ana kar ku musanya ku cakuda ku gauraya idan an ce al mazju ko al imzaj ko wani abu makamancin haka shine cakuɗa abu gauraya abu a sa wannan a cikin wannan kamar misali a ce an yi wato a ce mazajtu bainahuma shine na gauraye tsakaninsu kamar misali mutum ya samo kunu ya zuba masa siga kaga a farko da ya zuba za ka ga kunun a gefe ga sugan a sama amma in ya gauraya su aka ce cire kunun cire sugan ba za ka iya ba to shine yayi wato almasdu kenan ya cakuɗa kenan to shine sai ce la tamzaju bainahuma kar ku cakuɗa tsakanin su ku gauraya su hatta yashtabiha alhaqqu bil batil har ya zama gaskiya tayi kama da ƙarya fahum kanu ya atuna bi shubuhatin tushabbihu ala nas sun kasance suna zuwa da shubuhohi wanda suke rikita tunanin mutane fa yaquluna mathalan misali sai su ce muhammadun haqqun sai annabi muhammadu gaskiya ne lakinnahu rasulul ummiyin sai dai an aiko shi ne zuwa ga waɗanda ba su iya karatu ba su iya rubutu ba shine mutanensa larabawa la jami'an nas ba dukan mutane kaga sun ce annabi muhammadu eh gaskiya ne shi in sun tsaya a haka to sun faɗi gaskiya amma sai suka ce sai dai fa ba zuwa ga dukkan mutane aka turo shi ba an turo shi ne zuwa ga danginsa mu kuma Allah ce mana wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira ba mu aiko ka ba face don ka zama mai wa'azi mai bishara da gargadi ga dukkan mutane baki daya kai a wata aya ma sai ƙara fadawa yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aika ka ba mu aiko ka ba face ka zama rahama ga dukkan talikai ya shafi mutane aljanu dabbobi tsuntsaye kwari kowa annabi muhammadu rahama ce a gare shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga kenan kaga na farkon nan da suka ce muhammadul haq sun faɗi gaskiya na biyu da suka ce lakin da hu rasulul ummiyin la jami'in nas sun yi ƙarya daga kenan kaga sun cakuɗa mai gaskiya da ƙarya shine wala talbisul haqa bil batil wataktumul haq kuma ku wato ainihin ku ɓoye gaskiya wa antum ta'lamuna a hali kuna sane cewa wato ainihin wannan ita ce gaskiya to a wannan ayar za mu fahimci za mu samu fa'idoji kamar haka na farko za mu samu fa'idar wujubu bayanin haq wa tamyizuhu anil batil wajibi ne duk sanda aka ga gaskiya a yi bayaninta kuma a bambance wa mutane mecece gaskiya mecece karya wannan wajibi ne dan dalilin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shine li yukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur dan ya fidda mutane daga dubbai zuwa haske kaga dubbai sune karya haske ita ce gaskiya shine gaskiya daka fa yuqalu sai a ce hadha haqqun wa hadha batil sai a ce wannan ita ce gaskiya wannan kuma ita ce ita ce ƙarya liqaulihi ta'ala saboda fadin Allah tabaaraka wa ta'ala da yake cewa wala talbisul haqqo bil batil kar ku cakuda ƙarya da da gaskiya da haka kenan abinda kullun ake so shine a yi ma mutane duk abinda mutum ya dauko a matsayin shi na mai wa'azi ko mai faɗakarwa to yi bayani wanne ne gaskiya wanne ne ƙarya wanne ne gaskiya a ciki wanne ne karya abin da ya rage shine shi mai sauraro in ya ga dama ya dauka in ya ga dama ya bari amma dai kayi bayani saboda a yana daga cikin abin da ke rudar wasu masu fadakarwa ko masu wa'azi shine duba da menene za su faɗi wanda mutane za su ji daɗi wanda kuma ba aikin mai wa'azi bane wannan ba wani mai wa'azin da Allah ya koshi dan ya jiyar da mutane daɗi annabawan Allah kaf har suka gama babu annabin da ya gama da'awansa bayi da magabta makiya babu shi wasu annabawan ma makiyansu sun fi masoyansu yawa haka suka gama da'awar ba su duba mai mutane shi yasa da ga kowace al'umma sai Allah ya dubi wani laifi suka fi kwarewa suka fi son aikin sai ya tura musu manzo ya ce ka je ka gaya musu su bar yin wannan laifin kaga inda duba me ake so ne da ba a ce mutanen annabi lutu su bar luwadi ba da ba a ce ma mutanen madiyana mutanen annabi shu'aib su bar tauye mudu ba amma Allah sai dubi wani laifi aka fi yi a garin sai ce ma annabi ku je ka je ka gaya musu shi yasa annabi lutu da ya zo abu na farko da ya fara musu da'awa bayan wato ya ce ku bauta ma Allah abu na farko a suratul shu'ara cewa musu ata'tuna dhukrana min al'alamin أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون kaga abin da ya ce musu shine ata'tuna dhukrana min al'alamin yanzu za ku dinga zakewa maza biyu cikin tal cikin mutane a ce namiji ya sadu da namiji wannan ita ce babbar al'adarsu ita ce babban ɗabi'ansu wata zaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum ga matan da Allah ya halatta muku ku je ya halitta muku su ku je ku aure su amma ku rabu da su yace bal antum qaumun adun ku mutane ne masu ketare iyaka annabi shu'aib abin da ya fara musu wa'azi shine auful kaila wala takunu minal mukhsirin أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين kaga yana zuwa ya ce ku cika mudu kar ku zama masu tauye mudu da haka duk faɗi faɗi tashi da ɗauki ba daɗin da aka dinga yi da su bai wuce akan shirka da tauye mudu ba wayancan akan shirka da luwaɗi ashe kenan kaga shi mai wa'azi ba duba mai mutane suke so yake yi ba duba zai yi menene zai gyara musu lahirinsu ko suna so ko ba sa so ya faɗa musu ya musu daɗi ko bai yi daɗi ba shi dai ya sauke ya sauke nauyi da Allah subhanahu wata'ala ya ɗaura masa ba tare da duban cewa mai mutane kuma galibi mutane mu ma abin da muke so kenan mun fi so mu ji malamin da zai faɗa mana abin da ranmu yake so ba ma son malamin da zai faɗa mana abin da ba ma so shi yasa galibi idan mu ahlus sunna ne mu da ke kiran kanmu ahlus sunna duk malamin da zai gaya mana cewa ahlus sunna kun yi kuskure kaza waje kaza ahlus sunna ku gyara waje kaza ahlus sunna ku gyara to ba ma san shi abinda muke so shine mu ga wani malami ne zai dira akan yan dariƙa wani malami ne zai dira akan yan shi'a to wannan shine malamin saurare a wajen mu amma wanda zai koya mana namu aqidar mu ba mu damu da shi ba to me aka yi yau idan aka zo aka ce ga kunan ku da kuke zaune a gabana ina magana da ku sai nake wa'azi akan wasu a can sai suka ji wa'azi suka gyara waɗanda suke gabana ba su gyara ba to wa'azin me yi wani amfani yayi wani tasiri wa'azin yayi baka gyara gida ba ka je kana kokarin dole sai waje ya gyaru galibi zaka ko harkan shugabanci ne kaga mu ba ma so a mana wa'azin da za a ce talakawa kun yi kaza talakawa kun yi kaza talakawa kun yi kaza ba ma so malamin da ya fi burge mu shine wanda zai hau kan mimbari ya ɗauko tun daga kan shugaban ƙasa da ministoci da gwamnoni da kwamishinoni da waduk ya tattaka kowa ya zazzagi kowa to irin shi muke so irin shi muke so yanzu na tabbatar da cewa inda a ce tun farkon shekarar da muka fara tafsir a nan inda a ce abin da muke zama mu shine kullum in mun zo mu zazzagi shugabannin ƙasa mu tsitsine musu albarka mu yi kaza mu yi kaza ina tabbatar maka ina tabbatar maka idan aka zo nan wajen wallahi waje ba zai ishe mutane ba saboda abinda muke so kenan abinda muke jira kenan yanzu yanzu nan zaka ga wa'azi yana yawo a media amma in aka yi abinda mu za mu amfana to mu ba damu da shi ba ba ma san shi ba ma san shi kuma babu mamaki ma yau yanzu a ce misali a samu malamin da zai zo ita wa'azi akan shugaban kasa ko ita wa'azi akan gwamna zaka samu gwamna ko shugaban kasan ma wato platforms na social media da yake amfani da su organizing din sa kai musa wa'azin kama ba lallai isa zuwa gare shi ba sai aka so aka yi mishi duk wasu labarai da social media da abin da yake faruwa abin da aka ga cewa zai ba da matsala an ga wa'azin nan fa zai iya ba da matsala to sai a dakata da shi ba zai magani ba to yadda suke zaune a gaban ka kuma baka faɗa musu abin da su zai gyara musu sallansu da ibadansu da imaninsu ba to kaga an yi shi mai kenan an yi aikin banza kenan saboda haka gaskiya ita in ta zo to ana faɗin ta ne ko mutum zai ji daɗi ko ba zai ji daɗi ba ko ta masa ko bata masa ba to dole a faɗa masa gaskiya dole a faɗa masa gaskiya sannan za mu fahimci wato cewa daga cikin wayannan ayoyin za mu fahimci fa'idar cewa mutane kashi biyu ne ko dai wanda yake kan gaskiya ko wanda yake kan karya ba wasa kasaki ko ka zama musulmi ko ka zama kafiri in in ka ji an ce wani musulmi ne to kaga addinin musulunci shine kadai addini amma an ce wani kafiri ne ba yahude ne shi ba nasara ne shi ba maguje ne shi ko ba menene shi in dai ba musulmi bane shi to ya zama kafiri daga ko dai ya zama musulmi ko ya zama kafiri ko ya zama mabiyin sunnar annabi ahlus sunna ko ya zama dan bid'a amma ba tsakatsaki ba wanda zai ce ni ba dan bid'a ba ni ba ahlus sunna ba ce wanda kai ahlus sunna ma shi mai da ka dan bid'a saboda haka shine Allah ta'ala yake cewa wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin mu da ku din nan ko dai ya zama mu muna kan gaskiya kuna kan ƙarya ko mu muna kan ƙarya kuna kan gaskiya amma ba tsakatsaki fama za ba'da al-haqqi illa dhalal ba abin da ke bayan gaskiya sai ƙarya ko dai gaskiya ko ka bi ƙarya sannan da mu fahimci daga cikin fa'idojin wannan ayan za mu fahimci cewa haramun ne ɓoye gaskiya haramun ne mutum ya san gaskiya ya ɓoye ta sai dai faɗin gaskiya yana da marati kowa da matsayinsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya jeranta mana su a hadisinsa da ya ce marar aminkun munkaran falyughayyirhu biyadihi wanda ya ga barna a cikin ku to ya gyara barnan nan da hannunsa kaga wanda yake da iko kenan da mulki ya ce a bari ya ga inda ake zinace-zinace ake luwaɗi ake gaza ya je tashi wajen yana da iko fa'in lam yastati fa bi lisanihi in bai samu dama ba to yayi wa'azi in yana da dama ko yayi fadakarwa ko yayi magana fa in lam yastati fa bi qalbihi in bai samu dama haka ba kuma ya kyamaci abun a zuciyarsa wadhalika adhaful iman saboda haka haramun ne wato ainihin wato ɓoye gaskiya haramun ne kamar yadda Allah ya ce wa taktumul haqqa wa antum ta'lamu to a wasu za su iya tambaya kamar yadda Sheikh Uthaymeen ya ce akwai wanda zai iya tambaya ya ce to ɓoye gaskiya in an ce mutum ya ɓoye gaskiya na ganka kana abin da bai kamata ba ko ga ganin ina abin da bai kamata ba sai na yi shuru bayan ina da ikon in maka wa'azi to na yi na ɓoye gaskiya kenan ko kuma yaya wasu ya ce to wasu suna tambayan cewa ɓoye gaskiyan shin lallai sai mutum ya buƙaci ka faɗa masa gaskiya ne wanda zai zo ya ce wane ka faɗa mun gaskiya in ka san ina wani abun da bai dace ba ka faɗa mu sai mutum ya faɗa haka kafin nan wato ainihin ka gaya mai gaskiya sai malin sai ce a'a neman faɗin gaskiya a ɗalabu nau'an akwai a ɗalabun bilisanil makal akwai mutumin da zai nemi gaskiya da harshe mai magana ya ce faɗa mun gaskiya akwai wanda shi kuma zai faɗi gaskiya ne bilisanil hal yanayinsa ne za ka ga cewa wane fa ya kamata a gaya mai gaskiya ba sani ba ko an fahimta daga ganin yanayinsa ne yanayinsa yana shaye-shaye yana shirme yana kaza kawai da ganin yanayinsa za ka gane fa wane yana bukatar a faɗa mana gaskiya to kar ka ɓoye masa gaskiya faɗa masa gaskiya saboda haka to sannan abu na gaba shine wajen faɗin gaskiya kuma ana duba maslaha fa'ida ta gaba kenan ana duba maslaha akwai gaskiyar da in ka faɗe ta za ta tada kuma wasu ƙarirai za ta zama shirme za ta zama damuwa akwai gaskiyar da ba mamaki yanayi ne zai sa ba za ka faɗe ta ba akwai gaskiyar da babu mamaki kuma kai ɗin ne bai dace ta fito daga bakinka ba saboda haka sai ana duban yanayi sai ana duba yanayi misali mutum yana da mahaifi yana daga cikin galibi abin da matsalan da muke samu musamman mu ɗalibai mutum yana ganin cewa ya je makaranta ya sha ƙur'ani ya sha bulughul marami da umdatul ahkami da littafin addini ya ga iyayensa suna abin da bai kamata ba misali to sai ya zo yana yi musu magana kamar yana yin faɗa ma ɗalibansa a cikin aji saboda haka don dole don tilas yake so da tijan sai ya gyara ƙarshe sai abin ya zama tashin hankali wani ma sai je ya faɗi kalmar da zai iya fidda shi daga musulunci wani ma sai ka tusa masa tsanan ilimin tsanan cewa ni ahlus sunna ne ni ɗalibi ne sai ka tusa masa tsanan haka ɗin saboda me baka bi usulubi mai kyau ba ba mamaki wani uban zai fi jin maganan kaninsa wanda yake da matsayi a wajensa sama da da wani zai fi jin maganan wansa sama da naka wani kuma zai fi jin maganan ka sama da nasu amma ana bin usulubi ne mai kyau ana bin usulubi ne mai kyau ana bin usulubi ne mai kyau sai an duba an bi wani usulubi ya kamata a bi dan ai cewa da Allah ya yi annabi ud'u ila sabili rabbika sai yace bil hikma wal mau'izatil hasana in ka tashi kira kai amfani da hikima da kuma wa'azi mai kyau wa'azi mai kyau ka dinga gyara lafuzanka ya kake wa'azi ya kake karantarwa gaskiyar ya zaka faɗe ta ta yadda za a fahimce ta ta haka ana duba maslaha ne sannan kuma ana duba yanayin mutane ina duk faɗaɗa wannan bayanin ne saboda masu bibiyanmu a wato ainihin kafan sadarwa ana duba maslaha shin wasu irin mutane ne yanzu misali karatu ko da karatu ne za ka yi yanzu nan da muke tare a masallaci muna karatu muna wa'azi karatun da za mu yi a nan ya sha bamban da karatun da za mu yi tsakanina da ɗalibai a cikin aji yana da bambanci yana da bambanci babu mamaki akwai maganan da in na faɗe ta a cikin aji ba za ta tada wani abu ba amma in zo nan speaker na faɗe ta sai ta tada tarmuza sai ta tada tarzoma akwai maganan da ko karatu ne za mu yi a cikin aji ba komai amma in na faɗe ta a speaker sai ta hargitsa unguwan nan saboda haka ana duba wasu irin mutane ne wasu irin mutane ne shi yasa sayyidina ali bin abi talib yake cewa hadithun nas bima ya'rifuna atuhibbuna an yukazzaba Allah wa rasuluhu in kun tashi wa'azi wa mutane ku faɗa musu abin da hankalinsu zai ɗauka ku faɗa musu abin da hankalinsu zai ɗauka ba mamaki yanzu ko bayani game da siffofin Allah akwai wanda akwai siffan ubangiji wanda in ɗalibi ne aji aka iso kai a karatu ya fahimta kuma ya gane ya yarda akwai wanda shi kuma ɗan sauraro ne daga waje bai iso kai ba karatunsa bai iso wajen ba don haka hankalinsa ba zai ɗauka ba yanzu misali zan faɗi wani ne abu a bisa babin misali annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa akwai zakara a wata ruwayan mala'ika da Allah ya halicce shi kansa yana saman sama ta bakwai kafansa yana ƙasan ƙasa ta bakwai kaga yanzu wanda karatun shi ya iso sai ce a to ai annabi ya faɗa kuma na yadda sallallahu alaihi wasallam wanda yake ɗan saurare ne kuma ya fara tambaya to gangan jikinsa kuma yana ina saboda haka ana duba wasu irin mutane ne ake tare da su wasu irin mutane ne ake magana da su da haka shi yasa shi ma abdullahi bin abbasin allah ya kara yadda a gare shi ya ce abdullahi bin mas'ud ya ce innaka lan tuhaddisa qauman hadithan hatta tablughuhu uqulahum illa kana ba'dhum illa kana li ba'dhum fitna libadin fitina ya ce ba za ka taɓa faɗa wa mutane wani hadisin da la ta buluguhu uquluhu wanda hankulansu ba za su ɗauka ba face su ya zama fitina ga wasunsu wani da bai sani ba an je a haka bai karyata Allah bai karyata annabi ba amma da ka faɗa sai ce kai abin nan fa ƙarya ne fa ba ba ka bane kaga yanzu ka jawo ya karyata Allah ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama saboda haka yana da kyau wanda zai faɗi gaskiya karka ji an ce karka ɓoye gaskiya ka zo ka ce to ni faɗan ɓaru ɓaru ne na gaskiya dole sai na faɗi ta ko za ta yi zaɗi ko za ta yi zafi a'a ana duba yanayi sai dai kawai in ka ga yanayin ya dace da a faɗa kuma gaskiyar ta dace da a faɗe ta to ko za a so ko ba za a so ba dole ka faɗe ta saboda ai bahaushe ya yi gaskiya da ya ce gaskiya ɗaci ce gare ta ɗaci ne gare ta balarabe kuma cewa ya kulil haq walau kana murran faɗi gaskiya ko da kuwa tana da ɗaci ashe gaskiyan tana da ɗaci da gaske tana da ɗaci don haka to sannan kuma daga ƙarshe shine yana da kyau da aka ce kar ku ɓoye gaskiya bayan kun santa me ake nufi bayan kun sani kenan sai an sani ɗin kafin ake faɗi wannan ashe yana nuna mana cewa duk wanda ya san bai sani ba kar ya faɗa in baka sani ba kar ka faɗa shi yasa Imam al-Bukhari a cikin littafinsa ya buɗe babi da cewa babul ilmi qabla al-qawli wal amal babin da zai maka bayani akan cewa ka yi ilimi kafin ka yi magana ka yi ilimi kafin ka yi aiki ya fara kawo aya da Allah ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat ka san da cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah sannan kuma bisa cancanta sannan kuma ka roƙa ma muminai maza da mata gafaran Allah kaga sai Allah ya fara cewa ka sani kafin ya ce kai istighfari kenan istighfarin ma sai ka sanya ake yin shi saboda haka ashe addini ba a faɗi ba a faɗa sai an sani baka cewa eh to ni dai gaskiya ana wa fahimtar wannan abun haram ne ana wa fahimtar ko kuma ka ji wani ya ce gaskiya da kai daga jima ka san hankali ba ne kama ba wani ma harkar ya ce wai shari'a to shari'a sabanin hankali aha ibn taymiya ya ce ba a taba samun sabani tsakanin shari'a da hankali ba sai in an samu abu biyu ko dai nassin shari'an ba ingantacce bane ko kuma hankalin gurbatacce ne amma in dai nassin shari'an ingantacce ne kuma kaga ya saba mu hankalinka to hankalinka gurbatacce ne hankalin gurɓatacce ne saboda shari'a ba ta zo ta saba mu hankali ba shari'a ta zo ne ta gyara hankali abinda shari'a ta zo ta yi kenan ta zo ne ta gyara hankali da haka waɗannan ayoyin Allah yana jan hankalin banu Isra'ila da ya ce wala talbisul haqqa bil batil kar ku boye gaskiya kar ku da gaskiya da ƙarya wa taktumul haqqa wa taktumul haqqa kuma ku boye gaskiya wa antum ta'lamuna bayan kun san cewa ita din gaskiya ce Allah ta'ala ya samu dace wannan shine bayanin da zamu yi akan wannan aya ta 42 in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi kan aya ta 43 wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in Allah ta'ala ya sa alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada ya ba mu iko aiki da shi inda muka yi kusakurai Allah ya yafe mana Allah ya gafarta mana Allah ya albarka mu rayuwar mu Allah ya jikan mu ya jikan iyayen mu ya jikan malaman mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya cikin ƴan uwa da masoya da abokai Allah ka yi musu rahama Allah ka gafarta musu sauran ƴan uwan mu musulmai da suke kwance a kaburburan su maza da mata Allah ka haskaka makwancin su Allah ka sanya makwancin su Allah ka yi musu rahama ka gafarta musu in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka sanya mu cikin waɗanda za mu ribaci falalolin wannan wata ta Ramadana Allah ka yi mana albarka ka sa albarka a cikin rayuwarmu اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين آمين